بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a wanda shine yammacin 24 ga watan sha'aban hijira na da shekara 1441 wanda ya dace da lissafin 17 ga watan afrilu na shekarar miladiya ta 2020 barkamu da sake saduwa a wannan aji namu na fasul shekhil albani lil usul a inda muke taba karatuttuka daga littafai mabambanta Uh, wannan shine darasi na ɗari da hamsin da ɗaya cikin jirgin darussa waɗanda muke rikodin ɗinsu insha Allah. A yau in Allah ya so za mu taɓa karatu a cikin littafin uh, Al-Madkhal ila dirasati ilmin jarhi wata adil na Sayyid Abdul Majid Al-Ghauri uh, jazahullahu khairan. Za mu tashi a shafi na ɗari hudu da saba'in da hudu a inda Mala yake cewa rabi'an littafi na hudu daga cikin jerin littattafai waɗanda ake bayani a kansu wanda suka zo aka wallafa su a kan littattafai guda shida na hadisi bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i da ibnu maja wannan littafi na hudu shine tahdhibul kamal fi asma'ir rijal lil hafizi lil imam al hafiz abul hajjaj jamaluddin يوسف ابن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة ثلاث واربعين وسبعمائة للهجرة مالا يتشي للتافي نهو إشن التافن تهذيب الكمال في أسماء الرجال نا مالا أبو الحجاج جمال الدين يوسف دم عبد الرحمن المزي wanda kamar da mala ya rubuta a nan ya rasu shekara ta ɗari bakwai da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai gaskiya saboda Allah wannan na ganin ya fi kama da kuskure na bugun inji domin dukkanin littattafan tarjama waɗanda ni dai ɗan ƙanƙanin a leƙe-leƙe na ya kai gare su sun haɗu ne akan cewa rasuwar abul hajjajil mizzi ta faru ne a sha biyu ga watan safar na shekara ta ɗari bakwai da arba'in da biyu ba da arba'in da uku ba wallahu a'alam wanda yau kimanin shekara 600 kenan da 99 Allah ubangiji ya gafarta mishi al-Imam al-Mizzi babban malami ne cikin mashahuran malaman hadisi da aka yi a zamanin shi a cikin wancan karni wato na 8 tun cikin karni na 7 har zuwa karni na 8 Allah ubangiji ya gafarta mishi babban malami ne an haife shi shekara ta 600 ne da 54 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daidai lokacin da ake rigin gimuna tsakanin tatar da gwamnatocin musulmai sunansa yusuf ibn abdurrahman ibn yusuf al-mizzi an haife shi a garin halab ne daga baya kuma ya koma zama a mizza wanda yanzu mizza anguwa ce a cikin ƙasar dimashku abul hajjaj al-mizzi mashahurin malami ne ƙwararre a ilimin hadisi ƙwararre a ilimin arabiya zahabi yana ba da labarinsa da cewa allah ya mashi baiwar kyakkyawar rubutu littafansa guda biyu mashahurai su ne tahdhibul kamal wanda ake magana anan da kuma littafin tuhfatul ashraf wanda atraf ne na al-kutubus sitta wanda ya fi kama da kace aiki ne wanda kwamfuta ne ta yi shi ba dan adam ba littafi ne mai ban mamaki kwarai da gaske akwai ibn hajar ya mushi an-nuqatu adh-dhurra adh-dharaf Zuraf akwai kuma Ibn Fahad al-Makki wanda ya rasu shekara ta 871 wanda ya al'ishiraf alal jam'i bainan nukati bainan nukati zuraf wa tufatul ashiraf in ba na manta sunan daban ba limamun limizzi babban malami ne jama'a ba zai yi aitar jamarsa a nan kankanin lokaci ba sai dai a takaice wajibi ne a ambaci wasu abubuwa daga cikin falalarsa da darajarsa ya kasance malami ne wanda kamar yadda masu tarjama su suka bada labari musamman wanda suka yi zamani da shi wanda galibinsu ɗalibansa ne da abokai sun tabbatar da labarin kyakkyawar halayensa kyakkyawan halaye da yawaita shuru da rashin surutu da ɗaukan komai da muhimmanci ga haƙuri ga shi aka ce ba a taɓa ganin shi yana gulma wani ko yana cin mutuncin wani ba sannan Allah ya jarabce shi da talauci duk da wannan zurfin ilimin da irin ɗaukaka da Allah ya bashi ta ilimi da irin abin man mamaki da yake da shi yana da yana da ainihin wato abin nan karancin abin hannu don aka ce daga salihiyya zuwa mizza ɗin ma da ƙafa yakan zo tafiya ce kuma da za ta kai kamar kilomita shida zuwa bakwai a wancan lokacin kamar da ake kwatantawa amma haka yakan tako ta da ƙafa sai ya zo bakin anguwar ya zo ya wanke ƙafar shi a wata rijiya sannan kuma ya zo shine malamin da zai karantar a wannan abin ya shekara wajen hamsin yana karantar da ilimin hadisi daga ciki akwai shekaru goma sha hudu waɗanda ya yi a matsayin shine babban shehi na darul hadithil ashrafiya babbar makaranta daga cikin makarantu a birnin dimashka wacce wannan makaranta asalin wanda ya kafa ta shine wani ɗan sarki mai suna sharafuddin musa bin ɗan gidan al'adil al'ayubi wanda ya fara gininta a shekara ta 628 ya gama a shekara ta 630 shekara biyu aka yi ana gina ta ya danka ta kuma a karan farko zuwa ga malam abin nan ibnu salah mai almuqaddima rahmatullahi alaihi wanda shi kuma ya rasu shekara ta 643 sa'ad da ya rasu a daidai lokacin ma ba a mahaifi shi wannan mizzi ba daga baya irinsu imamu Uh, nawawi da makamantansu duk sun karanta a wannan makaranta amma kamar da ibn timiya yake faɗa babu wani wanda ya, ya karanta a makarantar wanda ya dace da sharaɗin mai wakafin fiye da shi mizzi duk waɗannan bayanai sana littafin tarihul islam na al-imam zahabi Allah ya gafarta musu gaba ki daya to wannan malami haka ya kasance jama'a babban malami akwai tarjama sa a cikin tarkatul huffaz ta ibnu hajar ta ibnu ta al-imam zahabi wanda ma ita ce tarjama ta ƙarshe ga baki daya a littafin sannan khalil ibnu aibakin safadi wanda ɗalibinsa ne daga cikin ɗalibai ya yi masa tarjama ya kai matuƙa wajen yaba masa littafin a ayanu al'asari wa awanin nasr haka har ilawa ibnu hajirin ya masa tarjama ibnu sayyidin nasir ya amuri al'imamu birzali ibnu wardi da subki duk da irin gaba da subki yake da malaman salafiya sai da ya masa tarjama haka ibn kathirin wanda sirikinsa ne yana auren yassa ya masa tarjama shi ma haka al-makarizi haka al-imamu shaukani da ibn imad a cikin tabaqatu a cikin littafin sa wato shajaratu zahab daga cikin malamai waɗanda al-imamu al-hafiz al-mizzi shine ya yaye su akwai al-imamu zahabi imamu zahabi da kake ji wannan malamin shine malamin sa wanda kuma zahabi yake cewa da na samu halin in zauna da shi fiye da zaman da ni da shi da na zauna da shi wato har ya gama koyon karatu a gunsa bai koshi da karatun ba ya koyi sayul bukhari fiye da sau daya ya sauke shi a gaban wannan malami wanda malami ne mai ban mamaki kamar yadda wancan yake faɗa subki ya ce yakan wuni yana zaune yana karantarwa tun safe har yamma wani lokaci har ya dinga gyangyaɗi saboda gajiya amma duk da haka yana cikin gyangyaɗin ma idan mai jan baki ya kuskuren wani abu sai ya ce mishi a ba haka bane sannan duk matsalar da aka kawo musamman game da ilmin rijal game da ittirabin isnadi game da ali da nazil game da dabtin sunayen mazaje game da takhriji sai yayi watsa watsa da ita baya bayi da bayi da tsara a ilimi a zamanin shi wajen fuskar fuskar sanan hadisi Allah ya gafarta mishi hakanan Uh, bai taɓa kwaɗayin shugabanci ba kamar da suke ba da labari ko ya nuna yana son wani sarauta ko wani malanta ga tawalu'u ga kankan da kai baya ga zahabi da birzali akwai al'imamu dimyati duka waɗannan ɗalibansa ne shi ya harraja su haka ibnu abdulhadi haka shi kanshi ibnu sa'idin nasi ɗin da kuma shi khalilul safadi da kuma ibnu kathirin wanda sirikinsa ne yana auren yassa wadda ya ce ga wata babban malama ita ma daga cikin malamai mata matarsa kenan wadda ta rasu kafin shi da wata tara limamu zahabi yake cewa manyan malamai waɗanda na gani a zamani na mutum hudu ne ya ce akwai ibnu da ƙiƙin la'idi wanda shi ya fi su sanin fiƙo akwai kuma addimyatsi wanda shi ya fi sauran sanin nasaba ya ce akwai kuma ibnu taimiyya wanda ya fi sauran haddace matanonin hadisi ya ce sai kuma mizzi wanda ya fi kowa daga cikinsu sanin ilimin rijal yadda kasan a zamanin nan ana kallon malamai irin su al'alama bin baz al'alama albani al'alama uthaymin rahmatullahi alaihim waɗannan guda ukun kaga za ka iya cewa kamar da malamai suke nunawa in tsabar haddace matanonin hadisi ne to ibn baz yana gaba da su tsabar kuma iya zakwale-zakwalen fiƙihu na hadisai da istinbati wannan Allah ya huwace ma al'allama Usaimin in dai kuma sanin ilimin illa ne da takhariji da sanin rijal da zaƙulo isnadoji to wannan ba wai a cikin su ukun nan ba a wannan zamanin har yanzu ba a ga wani irin albani ba rahmatullahi ala as-salasa da su da sauran malamai na ainihin sunna al'imamu al-hafiz abul hajjaj al-mizzi kamar na ambata za a iya samun tarjamarsa a littattafan waɗannan malamai da tarihul al-islam littafin mashika na al'imamu zahabi wato mashika ɗin shi wato al-mu'jamul muhtasu bishiyuh da kuma tabakatu shafi'iyya na sulki da littafin abin nan ibn hajirin shine الضوء اللامع da sauran tufan da aka ambata imamul mizzi wajen bashi karantarwa a darul ashrafiya din can an yi rigima sosai an ga hassada an ga kushe a gun wasu manyan malamai waɗanda musamman ash'ariya ne duk da yake ya rubuta da hannun shi cewa shi ba ash'ari ne kafin a bashi wannan shugabanci na wannan makaranta amma ba su yadda ba saboda alaƙa shi da ibn taymiya kamar yadda shi sulki yake faɗa saboda galatsi irin nashi cewa ibnu taimiyya shi ya ɓata waɗannan mutane guda uku a cewarsa saboda ya sa su akan tafarkin aƙidar salafiya da birzali da zahabi da da mizzi ai ibn taimiyya ne ya ɓata su shi kuma zahabi har addu'a yake yi ma wato mizzi ta musamman cewa mizzi shi ya haɗa shi da ibn taimiyya a sanadiyar mizzi ya san ibn taimiyya duk waɗannan abubuwa ne rubutattu a cikin waɗannan littattafai na tarjama na takaita mana ma'anoninsu ne har shi mahaifin sulki sulki babba ɗin kenan yake cewa daga baya a dalilin gulmace-gulmace da ake kawo sai da ya hana mutane zuwa gidan shi musamman in lokacin tashi aiki yayi saboda shine babban alkali wasu suna ta kawo mai gulmacewa ya kamata a cire mizzi daga shugabancin makarantar nan yan saboda mene kawai saboda ba ba ash'ari bane saboda ya tabbatar da sifat baya ta'awili baya kore siffofin Allah irin su istiwa'i da sauran sifatul khabariya wannan fa shine kawai laifin da musu Allah ubangiji shi kyauta al-imamu Abul Hajjaj al-Mizzi har ila yau zaka samu tarjumar sa a cikin muqaddima wadda malam wato wannan malamin nan Bashar Ma'ruf Awad yayi na tahqiqin wannan littafi na shi na na ainihin Tahtibul Kamal wanda hatta maganganun da shi wannan malami ya zuba a nan wato abdulmajid al-ghauri kusan ya rere su ne daga wancan ainihin wato littafi wanda aka buga shi a cikin mujalladi 35 alhamdulillah muna da kofin wannan littafi mai kyau daga cikin bugu da aka mishi mafi kyau a maktaban mu ta makarantar mu ta Darul Hadith Salafiya a nan Zaria Najeriya Allah ubangiji ya saka wa malamin malam Albani Zaria da alkhairi wanda shi ya sai mana wannan littafi ya saka mana a maktaba Allah kuma ya gafarta mishi da shi da sauran malaman mu المهم مالن يتي درس المزي كتاب الكمال للحافظ عبد الغني فوجد فيه نقصا وإخلالا وإغفالا لكثير من الأسماء التي هي من شرطه بلغت مئات عديدة الإمام المزي ياي نظر لتصحاف عبد الغني المقدسي وتو الكمال كان da aka magana a baya sai ya tarar a ciki akwai na ƙasa akwai wato abin nan akwai halal akwai tangarɗa mai yawa akwai matsaloli akwai na ƙasa akwai inda aka wofantar da wasu sunaye waɗanda kuma suna cikin sharaɗin abin da ya ce zai kawo sunayen wasu daga cikin malamai da masu riwaya waɗanda ke da riwayoyi a cikin kutubu sita kuma bai kawo su ba. wa ƙararra ta'alifa kitabi kitabin jaridin sai ga cewa lalle wajibi ne rubuta wani littafi sabo wannan littafi nashi ba wai kamar da ake tsammani kamar yadda ambata nan wai ikhtisari ne kai ba a sabon littafi ne yastanidu fi ususihi ala kitabil kamal dan ya dogara da littafin al-kamal wa sammahu ya same suna tahdhibul kamali fi asma'ir rijal wannan littafi an ba da labarin cewa ya yi shekara takwas yana rubuta shi daga tsakanin shekara ta ɗari bakwai da biyar zuwa ɗari bakwai da sha biyu alimamu zahabi ba da labarin cewa cikin wannan shekarun wata ɗaya ne kawai babu kuma Allah ya bashi bin nan natsuwa bayan ya rubuta littafin ya karantar da shi ɗalibai sun koya a gunshi kai tsaye an yi gyare-gyaren da duka za a yi Allah ubangiji ya gafarta mai sai ya same suna tahdibul kamal fi asma'ir rijal wa qad dhanna ba'dhum ghalatan anna al-hafiz al-mizzi inna makhtasara kitab al-kamal li abd al-ghani hina ma allafa kitabahu tahdib al-kamal wasu sun yi kuskuren da tan cewa abinda mizzi yayi shine ikhtisar wato abridge ne ko summary ne na wancan littafin amma ba haka bane saboda wa ka'annahum rabatu baina kalimatay al-ikhtisar wa tahdib saboda hada alaka tsakanin ikhtisar in aka ce mukhtasar da muhazzab da hadib sai aga kamar suna iya interchanging din juna ma annal akhirata tadullu fil aglabi ala tanqi tanqiyati wal islah wal islah tare da ita ta biyun wato at-tahdib ta fi nuna ma'anan tacewa da rairayewa da gyarawa fiye da kawai takaitawa wanda shine ma'anan al-ikhtisar wal haqqu a tsakashin gaskiya أن الكتاب أن كتاب المزي قد تجاوز كتاب الكمال تجاوزا أصبح معه التناسب بينهما أمرا بعيدا باب شك أكن شو لتاف مزي يا أرى ونا الكمال نا عبد الغني أرى وامي نيسا تيد بذا إيا دنجن تتكن كانوس با سواء أكان ذلك في المحتوى shin abin da ke cikinsu ne na content haka kuma au tanzim ko tsari au hajam ko ta wajen yawansu وإليك بيان ذلك على ال... على الوجه على وجه الاختصار ga bayani a takaice awwalan abu na farko iktasara kitabul kamali ala riwati al-kutub sitta littafin al-kamal na abdul gani ya takaice ne akan masu riwaya kawai a cikin kutubul sitta bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sa'id ibn majah fastadraka al-mizzi ma fata al-muallif min riwati hadhihi al-kutubi awwalan shi ko mizzi ya cika shi sunayen malamai waɗanda suna da hadisai a cikin kutubu sita amma abdulgani bai ambace su ba wahum kasara suna da yawa ɗaruruwa ne wadda ƙaƙa fi ladina zakarahum kuma ya tsaya ya tantance bayani game da waɗanda aka ambata faha zafa ba da man huwa laisa mai sharɗi ya cire sunayen wasu wanda su kuma bai kamata su shigo ba ya ciccire su wahum ƙilla su wannan ba su da yawa ثم أضاف إلى كتابه الرواة الواردين في بعض ما اختاره من المؤلفات ashabil kutubu sita wahiya sannan kuma ya ƙara da sunayen wasu mazaje waɗanda ya ga dacewa ya zuba sunayensu suna da suna da suna da riwaya a cikin littattafan da ba kutubu sita bane amma masu kutubu sita din ne suka rubuta su alal misali dangane da Imam Bukhari ya ƙara sunayen mazaje da Bukhari ya to hadisin sa a littattafai kamar haka littafin al-qira'atu khalfal imam juzul qira'atu khalfal imam da littafin جزء رفع اليدين في الصلاة للتاف الأدب المفرد للتاف خلق أفعال الإباد da kuma waɗanda Bukhari ya istishhadi da su ta'alikan sai ya sa musu wato Bukhari amma ta'alikan za mu zo mu ji rams ɗinsu. Sannan a wajen al'imamu Muslim kuma ya ƙara da ainihin wato waɗanda Muslim ya musu riwaya a cikin muƙaddima sai Muslim kawai. Sai kuma Abu Dawud wanda ya ƙara masa mazaje daga كتاب المراسيل الرد على القدرية كو الرد على أهل القدر لتاف الناسخ والمنسوخ لكم لتاف كتاب التفرد wato shine littafin nan na wanda wanda Abu Dawuda ya kawo hadisan kowane gari daga cikin garuruwa misali Makka, Madina, Wasit, Kufa, Basra, Baghdad, Naisabur kowane gari ya ruwaito hadisin da malaman garin kadai ke da shi malaman wani gari ba su da shi shine kitabu tafarrud sannan sai kuma littafin Abu Dawud da kitabu Fadailul Ansar da littafin sa na Masailul Imam Ahmad waɗanda tambayoyi ne da yawa Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma littafin Musnadu hadisi Malik ibn Anas sai kuma Tirmidhi sai ya ƙara da Shama'il kitabu Shama'il na Tirmidhi a wajen al'imamu abu abdurrahman nasa'i kuma ya ƙara da mazajen kitabu amali yomi wal laila na al'imamun nasa'i din da kuma khasa'isu amirul mu'minina ali ibn abi talib da musnad ali da musnad hadisi malik ibn anas da ya gun ibn maja kuma sai ƙara da mazajen kitabu tafsir na al'imamu ibn maja to sai sai zama wannan وبذلك زاد في تراجم الأصل أكثر من ألف وسبعمائة ترجمة sakamakon haka ya ƙara tarihin mazaje fiye da guda dubu ɗaya da ɗari bakwai a kan tarjama a kan waɗancan ta ji abu da farko kenan saniyan abu na biyu zakara jumlatan min tarajimi littamis akwai wasu tarjamomi da ya kawo su don tantancewa zaka ga yana sa musu tamyiz Su waye waɗannan wahiyar tarajimu ta tafi kuma a tarajimul kitabi filismi wa ɓabaƙa daga cikin abubuwan da ya kawo shi ne za a iya samun a wata gaba wato ta fuskar irin malamansu ko shekarun riwayarsu ko shekarun mutuwarsu su ake ce maɗabaƙa to sai a samu wani yana da suna irin na wani daidai wa daida wanda zai iya a bisa ɗabi'a zai iya rikicewa a rasa waye ne wane ne to irin wannan sunan in ya kawo asalin mutumin da ke da riwaya din a cikin kutubu sita sai kuma ya ambaci wani ya ce tamyiz wani dan wani dan wani mai suna irin shi kaza ya yi wannan walakin ashabu lam yakunu min rijali ashabil kutubu sita wanda mazajen ba sa cikin kutubu sita salisan abu na uku adafa al-mizzi ila mu'dami tarajim al-asli maddatan tarikhiyatan jadidatan fi shuyukhi sahibin tarjama al'imamu al-mizzi ya yi bayanai ya ƙara bayanai ƙwarai da gaske game da wato bayanai na tarihi akan mazajen da ake shehunnai malaman waɗanda ake musu tarjama wato zai ƙara yawan wane ɗan wane ya ruwaito da gare shi wane ɗan wane ma haka wane ɗan wane ma haka warruwato anhu da wanda suke malamansu da ɗalibansu wanda yake tarjama وما قيل فيه من jarhin au ta'adilin au tawsiqin da kuma ƙari akan abin da aka faɗa na jarhi na adaltawa ko na wasaqawa wa tarihi maulidihi aw wafati shekara haihuwa da mutuwa wa na zalika da makamancin waɗannan fatawassa'at mu'zamu tarajim tawassu'an kabiran wanda hakan ya ƙara ma tarjumin faɗi sosai da gaske rabi'an abu na hudu adafa al-mizzi ba'da kulli hadha arba'ata fusulin muhimma في آخر كتابه لم يذكر صاحب الكمال منها شيئا sannan mizzi ya ƙara wasu fasallai guda hudu bayan waɗannan gaba ɗaya wanda shi mai alkamalu bai ambaci komai kwatankwacin wannan ba daga ciki fasali na farko fi man ishtihira bin nisba ila abihi aw jaddihi aw ummihi aw ammihi wa nahu zalika wanda ya shahara da nasaba zuwa ga wani kakansa ko uwarsa ko baffansa da kuma fi man ishtihara bin nisbati ila qabilatin aw baldatin aw sana'atin aw dhalika da kuma wanda suka shahara danganta zuwa ga kabila ko wata sana'a ko wani gari da kuma fi man ishtihara bi laqabin aw nahwi wanda shahara wani laqabi sannan kuma sai fil ya kawo fasali na gaba kuma al mubhamat wanda ba a ba a fasale su wanda aka faɗi sunansu da dungu kamar a ce fulan ko zauji fulan ko zawjatu fulan ko ummu fulan sannan wahadil fusul tuyassiru intifa'a bi bil kitabi taysiran aziman wannan fasalolin sun sauƙaƙa wajen cin moriyar littafin sauƙaƙawa mai girma fi tashilil kashfi ala tarajim al asliya wajen iya gano asalin sunayen faddan an iradi ba'dihim mufradan fi hadhihi al fusul bayan wasu wanda ya kawo wanda ba ambaci sa a cikin littafin ba خامسا أبن أبير رجع المزي إلى كثير من الموارد الأصلية التي لم yarji ilaiha sahibul kamal al-imam al-mizzi ya koma zuwa ga mabubbuga wuraren samo bayanai da dama waɗanda shi mai al-kamal bai koma ba yarifu zalika kullu man yulqi nazaratan ala al-kitabayn duk wanda ya tsaya kaltafin guda biyu zai gane haka wala wa kana labudda lil-mizzi an yaf'ala zalika ba'da tawsi'ihi limadat al-kitabi kullu hadha at-tawsi' dole ne mizzi ya wannan abun bayan irin yadda ya ƙara scope din littafin dole ya samu tushen bayanai waɗanda zai dogara da su wajen haka falam ya kun zalika mumkinan illa bi zalatil mawaridil mu'tamada dan da ba zai yi ƙara yadda ya ƙara din nan ba dole sai yana da madogara abin dogaro mai ƙarfi sadisan abu na shida da yabi mataltafan shine hadha fadlan an ziyaratit tadqiq wa tahqiq wa bayan al awham wa mawadi' al khalali fi kulli al madda tarihiyyah allati dhakaraha abdul ghani fil kamali fawaddaha saqimaha wa wathaqa matma'anna ilaihi fa'auradahu fi kitabihil jadid wannan kuma bayan ya tsaya ya tantance ya rairaye ya tsame dukkanin abinda Abdul Gani ya faɗa wanda yake wahami ya tabbatar wanda yake kuskure ya tabbatar wanda ya dada shi ya kawo ya ware mai kyau ya ware tsaba daga tsakuwa ya yi komai yadda ya kamata walakat أدت كل هذه الإضافات الأساسية إلى تدخم الكتاب تدخما كبيرا wannan abin ya jawo littafin ya yi girma sosai fasara sai ya wayi gari ya zama salasata abu'afil kamali ta ƙariban kusan ya ninka alkamal wajen yawan maddasa kamar sau uku fa'amma rumuzul kitabi hadha kitabi fahiya kama yali to ga rumus din da ya amfani da su codes din da yake amfani da su wajen bayani akan littattafai idan yana so yana mai riwaya yana da hadisi a cikin dukkan kutubu sita sai saka ainun ainun wadda wato an baki ke kasassa kenan idan kuma kutubul arba'a ne kawai Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih da Ibn Majah sai saka arba'a wato 4 ta larabci Bukhari kha'un Muslim kadai mimun, Abu Dawuda kadai dalun, Tirmizi kadai ta'un, Nasa'i kadai sinun, uh, Ibn Majah kadai kafun. To ana yawan tambaya me yasa kafun? Kafun ya dauko ta ne daga Al-Qazwini, Ibn Majah Al-Qazwini. Daga ne ya dauko kha'un, an kalura duka waɗannan kha'un ga tana a jikin Bukhari, mimun a jikin sunan Muslim, da'un dalun a jikin sunan Dawud, Abu Dawud Tirmidhi a jikin sunan Tirmidhi, sinu a jikin sunan nasa'i sannan ibn maja kaga sai kuma ya sa kafin wanda ba ta jikin sunan kai tsaye to tana jikin ibn maja al-qazwini ne wannan kafin na jikin qazwini daga nan ɗauko ta sai kuma khat kha'un ta al-bukhari fi ta'liq kenan sai kuma bakh ba'un kha al-bukhari ya ruwaito fil adab al-mufrad sai kuma ya'un ya ara shi kuma bukhari a cikin juz'u raf'il yadayn da kalmar yadayn sai kuma akh ainun kha shine bukhari fi khalqi af'alil ibad sai kuma zayun shine a cikin wato juz'ul qira'ati khalfal imam muslim a muqaddima yakan saka maq mimun qafun muslim fil muqaddima sai kuma mad wato abu daud fil marasil sai kuma qad wato abu daud fil qadari sai kuma had abu dawud fi nasikh wal mansukh sai kuma fa'un abu dawud fi kitabu tafarud sai kuma sad shine abu dawud a cikin kitabu fada'il ansar kenan sai kuma lamun shine abu dawud a cikin al-masail sai kuma kad abu dawud fi musnad malik sai kuma tam ta'un mimun tirmidhi fi shama'il sai kuma si wato sinun ya'un nasa'i fi amali yomi wal laila sai kuma kan kafin nunun musnadu malik na al-imam nasa'i sai kuma sad wato hadisin na cikin khasa'is na ali kenan sai kuma as ali musnadu ali sai kuma faq shine tafsir na ibnu majah waɗannan su ne rumuz wanda abin da ya kamata ga duk mai amfani da littafin shine ya haddace su ya rike su ya saba da su yadda duk inda kaga abcd ka san su ne haka ya kamata inda kaga waɗannan ka san su ne mala yace to bi a hadal kitabu ta ga doktor bashar ma'ruf awad ma'ruf fi mu'assasat risala bi beirut sanata 42 wa 400 wa alf lil hijra alwafiq li sanata 82 wa 900 wa alf 35 mujalladan an buga wannan littafi a ainihin wato shekara ta 19 82 uh, kamar shekara 38 kenan ko kuma 1402 a uh, hijiriya uh, madabatan mu'assatul risala wadda da hakikin Professor Bashar Awad Ma'ruf wanda malami ne daga cikin haƙiƙuna shahararre shi da tim ɗinsa na masu bincike Allah ubangiji ya sa mu dace ina ganin bari mu bashi haka don mu dan taba kuma a wani littafin Allah ubangiji ya sa mu dace sai mu je kan littafin al'imamu al-zahabi shekul muhaddithina wal mu'arrikhina a inda yake cewa sanata sab'in wa hamsina wa mi'atain daga littafin shi na al'ibaru fi khabari man gabar a cikin juz'i na farko shafi na ɗari uku da ainihin wato sittin da bakwai da takwas amin a cikin ahadas na shekara ta ɗari biyu da hamsin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama inda zahabi yake cewa shekara ta 257 wa fiha fiha wa sabal alawi qa'id zanji ala al-ubulla فاستباحها وأحرقها وقتل بها نحو ثلاثين ألفا فساق لحربه سعيد الحاجب فالتقوا فانهزم سعيد واستحر القتل بأصحابه ثم دخلت الزنج البصرة وخربوا الجامعة وقتلوا بها اثني عشر ألفا فهرب باقي أهلها بأسوأ حال فخربت ودثرت Allah subhanahu wa ta'ala shi kyauta malam yace wa fiha a wannan shekara ta 257 wa sabal alawi qa'iduz zanj wannan shugaban yan tawaye ba alawi ya ainihin auka ya auka da ƙarfinsa ya fada ƙasar ubulla ubulla sunan wani gari ne wanda yake akan gabar tekun dijila arewa da birnin basara kusa da basara yake sosai ana rubuta shi da al'abila al sai a sa dash sai a sake sa a-b-e-l-a-h abila gari ne har yanzu ko kuma ka ce wata alƙarya ce a ƙasar iraki babban malami muhammad ibn sirin rahmatullahi alaihi yana cewa wannan gari shine garin da musa da halliru da khadir alaihi suka ratsa garin wanda Allah ya bada labari da Allah yake cewa fantalaka hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama qala law shi'ta lattakhasta alayhi ajra kamar da Allah ya bada labari a cikin suratu al-kahf kenan ko to wannan gari da suka ratsa suka nemi a basu biyafa aka ki malam Muhammad ibn Sirin babban malami cikin tabi'ai yana cewa shine garin Ubulla wallahu a'lam gari ne mai daɗaɗɗen tarihi an riga kafa shi ma kafin a kafa garin Basra to wannan gari shine wannan bataccen mutumi ya auka wa garin da kisa da abin nan yace fastabaha ya yayi kace kace da garin da yayi kace kace da garin wa ahraqaha ya kona garin daga nan sai gari ya koma dan kankani shi daga baya bayan da babban birni ne وقتل بها نحو ثلاثين ألفا يكش وجم تندبو ثلاثين أجر فساق لحربه سعيد الحاجب sai aka turo sa'idu alhajib wani babban kwamanda don ya zo ya kawo mashi farmaki faltaƙawo suka gamu fan hazama sa'idun aka ci nasara akan sa'idu ɗin wasu taharar katulu bi ashabi aka ta kashe mutanen shi aka yi ta kashe su ba ji ba gani sun madakhalat zanju albasara sannan waɗannan sojoji na na ƴan tawaye suka shiga garin Basra wa kharrabul jami'a suka yi kata-kata da masallacin Juma'a wa qatalu bi hasnai ashara alfan suka kashe kimanin mutum dubu goma sha biyu faharaba baki ahliha sauran mutanen garin suka ruga da gudu suka bar garin bi aswa'i halin cikin yanayi mummuna fa kharabat daga nan gari ya lalace wa dasarat gari ya tashi babu kowa da aka gudu Allah shi kyauta wa fiha qutila tufail tsagiyatun rum katalahu basirin sakali sakalli wannan topel shugaban rumawa sunan shi haka laraba suke faɗin shi amma da turanci akan ce theophilus ne theophilus michael theophilus michael ko kuma asalin sunan michael theophilus michael ko kuma ka ce michael the third shine asalin sunan nashi dan gidan wata shahararriyar mata Theodora wanda baban shi Theophilus Michael the second babban sarki ne shi wannan sarki wani shedanin sarki ne mai zalunci da shan giya da hatta su a cikin marubuta ma na tarihin Roma din suna kallon shi a matsayin wani fasiki batacce da sai aka samu wani basil a sakalli yayi executing ɗinsa wato ya mashi kisan gilla a wannan shekara sanda aka kashe shi shekarar shi kwata-kwata 27 ne dama yana cikin wato unfuwan shababi wafiha a dai wannan shekarar ne tufiya ya rasu shiwa ne al-muhaddisul mu'ammar abu ali al-hassan ibn arafa al-abadi al-bagdadi al-mu'addib walahu mi'a wa sab'u sanin sami'a isma'il ibn ayyashin wa tabaqata وكان يقول كتب أني خمسة قرون قال نسائي لا بأس به hakan ha ila wannan shekara Allah ya rasuwa wa malam al-mu'ammar malamin hadisin nan da ya dade a duniya shine baban Aliyu al-Hasan ibn arafa ibn yazid al-abdi mutumin garin bagadaza al-mu'addib malami mai karantar da mutane yaro su ya da shekara 107 ya ji kara hadisi da gun ismail dan ayyash wa tabaqata da ire-irensa irin su ibrahima ibn abi yahya da dan uwan Sufyan Thauri wato Al-Mubarak ibn Sa'id da sauran malamai da ya karatu a gunsu ya kasance yana cewa mutum hamsa ta ƙurun wato mutum ɗari biyar ɗaya mutum sama da ɗari biyar suka yi riwaya a wurina wafiha a dai wannan shekara ne har ila yau Zuhair ibn Muhammad ibn Qumayr malam Zuhairu dan Muhammad dan Qumayr al-Marwazi al-Baghdadi al-Hafiz sami'a ya'ala ibn ubaidin ya ji hadisi daga gun ya'ala dan ubaidu warahala ila abdurrazzaq ya tafi zuwa ga abdurrazzaq san'an kenan san'a dan ya ji karatu a gun shi haka kuma su abu nu'aym su rawh ibn ubada duka malaman sa ne wa kana min awliya illahi malaki ya daga cikin waliye wannan wa qala al-baghawi baghawi ya ce ma ra'aitu ba'da al-imam ahmad ibn hanbal afdal min bagawi ya ce ni ban san wani wanda ya kai shi falala bayan amur dan hambali wa kana yaktumu fi ramadana tis'ina khatma ya kasance duk watan ramadana yakan sauke hadisi yakan sauke littafin Allah sau 90 kamar ka ce kullun yana sauka uku kenan ya mutu a garin Tarasus bayan ya bar Bagadaza yana da hadisi a cikin sunan ta al-Imamu Ibn Majah ne kadai al-Imamu Ibn Hibbana ya ambace shi a cikin as mas'ala ta a gurguje kwarai mas'ala ta sauke alkur'ani da da da gudu haka duk da akwai hadisai da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba baya fahimta shi mutumin da ya sauke alkur'ani a ƙasa da kwana uku amma kuma sai aka samu aikace da dama daga cikin malaman salaf sun saba wa zahirin wannan hadis tun daga cikin sahabbai irin su sayyidina Usman ibn Affan irin su Aisha radiyallahu anha irin su Ammar ibn Yasir da makamantarsu haka cikin tabi'ai su Qatada su Az-Zuhri wanda idan Ramadana ya shigo kamar da aka faɗa a tarihin Imam Zuhri yakan bar komai in banda sauka Alkur'ani kullun sai ya sauka da haka yakan yi sauka akalla 30 haka Ibn Abdul Hakam yakan yi majalisi na sauka Alkur'ani kullum bayan kwana biyu haka Sufyan al-Thawri haka al-Aswad ibn Yazid yana sauki Qur'ani shi ma kullu lilatayn haka Ibrahim an-Nakhai Imam Shafi aka ce yana yin sauka 60 a kowane Ramadana sauka biyu kenan kullum Ibn Rajab da ya kawo waɗannan maganganu sai yake cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa hanawa da aka yi na sauki al-Qur'ani ƙasa da kwana uku alad dawam ne da a ce kullun al'ada mutum kenan amma idan mutum zai yi hakan a wani lokaci na musamman mai falala ko wuri mai falala ya ce kamar wata ramadan kamar kwanakin bin nan farkon zulhijja kamar idan mutum yana kasar makka yana yana mujawara ce to wannan malamai suna ganin babu laifi ya ce wannan shine magana ahmad ibn hanbal da ya zaka dan rawiya haka al-imamu ibn kathirin shi ma cikin tafsirin sa ya tattauna akan wannan mas'ala inda yake ganin shi kuma cewa mutumin da yake da ƙwarin fahimta da ƙwarin ilimi na musamman babu laifi in yayi wallahu a'lam al'imam malik shi ma an ce haka ya kasance idan ya shiga gidansa inda a watan ramadana ne baya shagaltuwa da komai sai alkur'ani haka mis'ar ibnu kida baya bacci kullum sai ya karanta rabin alkur'ani da haka a kwana biyu yake saukewa yana yin sauka goma sha biyar kenan shi kuma haka yahya ibnu sa'id al yana sauka kullum tsakanin dare da wuni sai ya sauka haka imamul bukhari an ba da labarin cewa yana yin ainihin wato yana yin Uh, sauka ɗaya kullum sannan kuma a cikin sallar tarawi kwana uku sauka ɗaya zai yi sauka ɗaya izu sittin sannan ya karanta izu ashirin a tarawi da haka izu tamanin yake karantawa kullum haka waɗannan malamai suna nan da yawa birjik a tarihi zaka same su da dama haka suke uh, salaf suna da mu'amala mu, mu ta musamman da alkur'ani idan azumi ya yi ba wai ta fuskar halattar tafsirai ba kamar yadda mu al'ada take a nan a'a ta fuskar kowa ya zauna ya ta karantawa ya ta karantawa ya ta tilawa aikin kenan tilawa sadaka tilawa sadaka saboda wannan shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yana karanta alkur'ani da azumi karantawa mai yawa sannan yana yawaita sadaka ciyarwa da sauransu wannan shine abin da aka samu daga tafarkin salaf wallahu ta'ala alam malam ya ci gaba da cewa وفيها الحافظ أبو داود سليمان بن معد- مع- معبد السنجي المروزي روى عن النضر بن شميل وعبد الرزاق وكان م- مقدما في العربية أيضا sai kuma wannan malamin hadisi kuma malamin arabiya shine Abu Dawud Sulaiman bin Ma'bad ibn Kausajan ibn Kausajan al-Asinji wanda yana da hadisi a cikin ah, littafin Imam Muslim da Tirmidhi da Nasa'i Ah, Ibn Hibbana ya ambace shi a cikin Afiqat yana da riwaya daga An-Nadr bin Shumayl da Abdurrazzaq as-Sanani kuma malami ne mai da- wanda yake da eh, mu- muhimmanci sosai a ilimin arabiya وفيها الرياشي أبو الفضل العباس ابن الفرج قتلته الزنج بالبصرة وله ثمانون سنة وانا يا دقا تكين ضحايا victims نا وانتن انتاواي الزنج sun kashe wannan malami shine Imam Rayyashi dalibin su Abu Ubaida Al-Qasim ibn Sallamin da Imam Al-Asma'i babban dalibin su a harkar Arabiya wanda sunan shi Al-Abbas bin Al-Fadl uh, abu abu uh, bin al-faraji abu al-fadli ar-riyashi sun kashe shi a basara sada suka kashe shi shekarar shi 80 akhadha an abi ubaida wa nahwi yana da karto daga abu ubaida da waninsa wa kana imaman fil lughati wan nahwi akhbariyan allamatan thiqatan ya kasance kwararren malami ne masanin lugha da nahwu da labarai da kuma ilimi Ya- ya- ibn hibbana ya- ya ambace shi a cikin uh, athiqat uh, malam ya ce haka anhu abu dawud fi sunani abu dawud ya hakaito bayani da gare shi akan ah, yanda ake ma'anan hadisin nan da ke magana akan raƙuma da shekarunsu wajen ba da zaka abu dawuda ya hakaito daga gurin shi mai ma'anarsu in an ce bintu labo ne mai ake nufi in an ce hikka mai ake nufi ya hakaito daga gurin shi da wani malam وفيها هاي لا يوأتك وانا الشكرة زيد ابن أخرم أبو طالب الحافظ ذهب ذبحته الزنج آه، الزنج أيضا رواء أن يهي لقطان وطبقتي سيكما وانا الشيما daga cikin waɗanda suka kashe a ƙasar basara shine zaid ibn akhram Allah ubangiji ya gafarta mishi yana da riwaya daga yahya ibn qattan da waninsa wa fiha abu sa'id al-ashad عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي الحافظ صاحب التصانيف في ربيع الأول وقد جاوز التسعين روى عنه هشيم وعبد الله بن إدريس وخلق قال أبو, داو قال أبو حاتم هو إمام أهل زمانه وقال محمد بن أحمد الشطوي ما رأيت أحفظ منه sai wani babban malami shine Abu Sa'id al-Ashaj ya fi shahara da wannan ah, laƙabi nasa sunansa Abdullahi bin Sa'id bin Husayn al-Kindi al-Kufi al-Imam az-Zahabi yake cewa naga tafsirin sa mujalladi guda Ah, babban malami ne cikin malaman hadisi yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita sahibu tasani ya rasu a watan Rabi'un al-Awwal a lokacin da ya rasu shekarar shi ta wuce 90 yana da riwaya daga Husayn da Abdullahi ibn Idris da Abu Muawiya da Hafs ibn Ghiyath da makamantansu Abu Hatim yake cewa wali imami ne a cikin malaman zamaninsa daga cikin ɗalibansa akwai baya ga ashabul kutubu sitta akwai kuma Abu Hatim da Ibn Khuzaima da Abu Ya'al al-Mawsili da Zakariya Saji da Ibn Abi Dawuda da Hannad ibn Sari malamin Imamu Tirmidhi din nan dukkaninsu waɗannan ɗalibansa ne babban malami ne Allah ubangiji ya gafarta masa bari mu bar wannan shi ma a iya nan don mu tsallaka zuwa littafi na gaba wanda a wancan darasin da muka yi ba mu samu halin yin sa ba saboda yanayin ƙorewar lokaci shine littafi da wannan na tarihin ah, nahawu din nan wanda ah, za mu tashi insha Allahu ah, shine a daga littafin ah, nubza min tarihin nahawi wa akhbari mashahirin nuhat za mu tashi a shafi na ah, ɗari nan shafi na ashirin da takwas inda mala ya ce almadrasal andalusiya ah, makaranta wato mazhabi ko kuma ah, tafarkin nahawu na malaman ƙasa andalus Ah, andalus shine ƙasar spain da wani yanki na portugal a yanzu mala ya ce kana shamiyuna fil jeshin andalusi al-fatih Uh, mutanen ƙasar sham wanda suke cikin sojojin da suka kai musulunci ƙasar andalus suka buɗe ta sun kasance jundan umayyazan wasu sojoji ne na musamman falamman qabal fathu yayin da aka gama harkokin jihadi da buɗe ƙasa wastautan al-fatihun al-andalusa uh, waɗanda suka yi jihadin suka zauna ƙasar andalus qafiqu yu'ammirunaha sai suka dinga raya ƙasar bi habaratihim da irin wayewa kansu da ilmominsu wa akhlaqihim da irin halaye da ɗabi'unsu wa ma ashraqu bihi dunya min qiyamin samiya da kuma irin sauran abubuwan da suka haskaka duniya da shi na kyakkyawan ɗabi'u da halaye da tunani wata alima nabila da kuma karantarwa masu masu nuna mutunci da sanin ya kamata karantarwa addini lima fi dalika da gaske abin da suka yi akwai naqlu ulumid dini wa funun al-thaqafa al-islamiyya ila al-andalus suka kuma kwashi suka dinga transfer na ilmomi na musulunci da ilmomin addinin musulunci zuwa ƙasar andalus wa kana min bayni tilka al-ulumi an-nah alladhi sadafa fil andalus nashatan malhuza marra bi shabahihi bi shabahi al-khatawati allati saraha fil mashriq wanda daga cikin ilmomin da suka kai ƙasar andalus a wannan lokaci akwai ilimin nahau wanda ilimin nahau da aka kai shi andalus ya samu wato nashadi ya samu activity ya samu kulawa mai ban mamaki kwatankwacin irin abin da ya faru da shi a gabashin duniya bada ulama ul arabiya ya dursunan nusus al adabiya malamai masana larabci a andalus suka fara karantar nassoshi na ainihin waƙoƙi shi'iran wa nasaran waƙa da zube dirasatan mutadakhila wato darasi wanda yake shiga juna ba tare da an ware thumma bada'at al-fununu tatamayyaz da ana ta ayi nahwu ayi sarfu ayi luga duka a cikin waɗannan nasoshi a hankali kuma sai aka fara rarrabe fannoni kowanne na zaman kanshi ma taqaddumil ayyami yau da gobe wa mururul zaman da kuma ci gaban rayuwa wa kana awwalu kitabin dakhala al-andalus min kutubin nahwi kitabu kisa'i wa summa kitabu sibuhi farkon littafin nahwu da ya fara shiga ƙasa andalus shine littafin al-kisa'i daga nan kuma sai kitabu sibuhi alladhi akafa al-andalusiyina ala dirasatihi منذ وروده عليهم واشتهر عدد منهم بحفظه والتعليق عليه wanda shi kitabu sibohi bayan da ya shigo ƙasa andalus ya samu wata gagarumar karbuwa wanda malamai da dama suka shahara wajen karantar da shi da haddace shi da yi mushari هكذا عكف الأندلسيين على كتب المشارقة واختاروا منها ما كون لهم مذهبهم الخاص haka dai mutanen andalus suka ba da muhimmanci wajen karanta littafan mutanen gabas daga baya kuma suka zaɓi a fatawoyi da tafarki na irabi wanda ya ba su mazhabinsu na musamman wanda yake wa huwa mazhabun qa'imun alal ara'i allati abdaha ulama'uhum wanda mazhabi ne wanda yake ya ginu akan irin ra'ayoyin da malaman su karkata zuwa gare su fi badil masail wal furu a cikin wasu mas'aloli da wasu rassa idan akwai sabani tsakanin mutanen kufa da basara su yanzu sun karanta daga kitabu siboyi wanda yake kaman yana representing nahawun basara sun karanta kuma kitab na kisa'i wanda yake representing nahawu na kufa to sai kuma su sai su zaba su yi tarjihin abin da suke ganin yafi to daga nan duk ɗaliban ƙasar andalus da masana da masu karanta nahawu sai ka ga suna goyon bayan irin wannan ra'ayi da malaman suka ɗauka daga nan wannan shine bin mazhabinsu wato mazhabi ne na tarjihi kenan wa kanu ila mazhabil basriyina amyal zaka ga amma sau da dama sun fi karkata malaman sun fi karkata zuwa ga mazhabin malaman basara thumma ta'assalat masailu mazhabihim ana nan ana nan kuma sai a hankali matsalolin mazhabin nasu sai suka kafi da gindinsu wa za'at kuma suka shahara wa za'at qawa'iduhu qa'idojin nasu mazhabin suka kai suka kawo suka yadu wa kasurat furu'uhu rassan mazhabin nasu kuma ya yawaita wa mtaddat hayatuhu tawilan kuma mazhabin ya samu tsawon rayuwa wa ma nazaha walamma nazaha muta'akhiruhum inda nakba amma a lokacin da mutanen ƙarshe na daular musulunci ta andalus suka bar ƙasa andalus lokacin da annakba lokacin da bala'i ya aukawa mutanen ƙasa andalus wanda mun sha yin magana a kansa lokacin da kafirai suka kore su suka wulaƙanta su suka ƙwace dukkanin dauloli aka yi musu binnan wato mahakimu taftish da makamanta wanda aka yi musu na zalunci a lokacin nasharu ilmahum fil aqtari hatta akhadha anhum masharika malaman sun bar ƙasar Andalus wasu su da dama sun dawo Misra wasu sun tafi ƙasar Sham wasu sun koma ma har zuwa ƙasashen gabas irin ƙasashen Makka ko Iraki ko makamantansu suka ci gaba da yaɗa ilimin da suke da shi na nahau har ma ko mutanen gabas suka dawo suna karba a hannunsu wa min ara'ihim an-nahwiyya tajwizu i'mali inna in an-nafiya amalan laysa daga cikin ra'ayoyinsu akwai ganin halascin cewa in annafiya wata ke zuwa da ma'anar laisa kamar yadda za a ce misali laisar rajulu ka'iman za a iya cewa in inin rajulu ka'iman suka ce tana iya aiki irin aikin laisa wal qaul bi anna asla mahma sannan kuma suka ce lafazin mahma ash-shartiyya mahma ta'tibi misali suka ce asalin shi ma ma ne ma ma ma ce guda biyu kama jawwadu ta'addudal khabar kamar yadda kuma suka halasta a samu khabari yayi ta'addudi duk wannan yana cikin ra'ayoyinsu da suka goyi baya wanda za a zo a ji batu akai a gaba insha Allah wannan tarjuma ce kaɗan kawai akan wato su nuhatu ko kuma ɗabi'ar nahau din na na ainihin wato andalus din insha Allah saboda ƙwarewar lokaci za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله